بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyar ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin rahama sani ne masa a cikin wata mai albarka watan ramadan yau muna wuni na goma sha biyu a watan wata na tara kalandar musulunci hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da daya ga watan uku haihuwar isa dan maryam 2026 muna karatu daga nan masallacin kofar gidan alhaji ibrahim dorogo a cin garin ningi ubangiji allah kai mana budi muna cikin sautul mulk jiya in ba manta ba mun kwana aya ta goma sha uku haka ne kenan yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha hudu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Allah madaukakin sarki darasin nawa kwana jiya inda yake cewa wa asirru qaulakum aw jahru bihi innahu alimu bi zati sudur ko ku boye maganganunku ko ku bayyana su to Allah masanin gaibi ya san su sai ya ce ala ya alamu shin ba zai sani ba man khalaqa wanda ya halitta wanda ya halice ka kana tunanin ba zai san yanayinka ba wa huwa latifu al-khabir Allah latifun ne mai sauki ne mai tausaya wa bayansa ne Allah mai tausaya wa bayansa ne yana son bayansa ta hanyoyi da yawa daga cikin tausayin da Allah yake wa bawansa shine bawansa ya aikata sabo kuma Allah ya karbi ne mutubar Allah Allah ya tuba ya karbi tubarsa wannan ba tausaya ba wani da a ce idan ka saba wa Allah to laifin ba za a yafe shi ba yana nan kuma sai an ma hisabi da shi za ka yi labari amma Allah yana tausaya maka don yana son ka har ma murna yake yi idan ka yi laifin kuma ka zo ka tuba huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalula shine wanda ya hore muku ƙasa ya sanya mu ƙasa horarriya akan ƙasar kake gini akan ƙasar kake neman abincinka ta hanyar noma ɗebo ma'adanai tafiye-tafiye don kasuwanci ba don Allah ya hori mun ƙasar ba ba za ku wannan safarar ba daga nan ka san hanyar ka ta zuwa Kano ko a mota ko a jirgin sama ko a kan raƙumi ka san duk inda za ka zagaye duniyar nan Allah ya hore ma ƙasar ka shuka abin shukawa ya tsira ka amfana da tsira Allah ta famshu fi manakibiha to ku yawo mana ku zazzaga a gefen yanayin gefen kasar wasu ka ce manakibiha duwatsu wa kulu min rizqi sannan kuma ku ci daga arzikin Allah wa ilayhi nushur amma dai gare shi za a tattara ku idan alkiyama ta tsaya da mai gata da marar gata du a gaban Allah kuma yanzu ba mai gata sai wanda ya kiyaye dokokin Allah yanzu shine mai gata a gaban Allah sai Allah ya ce
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أأمنتم ko kun yadda kun amince man fi sama'i wanda yake sama an ya khasifa bikum al-arda ya shafe muku ƙasa ya hada da ku da ƙasar ta zama ƙasa kuma ba komai an shafa wanda suke kanta fai zahiya ta muru kawai zai kasa kuma tana jujjuyawa am amintum ko kun yadda kun amince man fi sama'i wanda yake sama an yusula alaikum hasiba ya aiko muku da guguwa mun san guguwa ku wata irin iska nan wadin ta taso take ɗebo rairayi take ɗebo yashi ta yi sama da su ta ringa juya su fasata alamu da kaifa da zir a lokacin za ka gane yaya ake yin wa'azi allah maɗaukacin sarki ya fi kowa iya wa'azi allah maɗaukacin sarki ya fi kowa iya wa'azi amma karka yadda allah ya ma wa'azi karka yadda allah ya ma wa'azi in allah ya ma wa'azi ba kai za ka amfana da wa'azin ba wanda yake bayan ka ne zai amfana yadda aka yi wa mutane annabi lutu an wa'azi aka musu wa'azin ya amfane su ina sai mu da muke jin labarin abin da aka yi musu sai kuma shiga taitayin mu to kai ma in kace kana jin Allah ya ma wa'azi to Allah hallaka ka zai yi dan wanda yake nan yake kallo ya shiga taitayin sa da haka Allah ya fi kowa wa'azi amma karka yadda Allah ya ma wa'azi ya dai aiko masu yi maka wa'azin ka saurare su sai Allah ya ce ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Allah ce wa laqad kazzaba allazina min qablihim kafin larabawan waɗansu masu tsaurin kai su ma sun kareta fa kaifa kana nakir to ya kareta wata ta kasance sun kareta amma ƙarshen su bai yi kyau ba Allah ya haka ne don ya zama wa'azi ga waɗanda suke biye da su awalam yaro shin ba kwa gani ne ila tsairi zuwa ga tsuntsu fauƙahum samansu safatin yadda tsuntsun ya shimbi da fafukansa wa ya ƙabarbin kuma ya makale ya buɗe ya makale ya buɗe ya makale a sama zari aka za ka rike shi kare faɗo ba zari aka za ka rike shi kare faɗo ba Allah ta yi ma yamsu kuna illa rahman ba mai rike da wannan tsuntsun sai Allah shi hana shi faɗowa innahu bi kulli shay'in basir Allah akan komai mai gani ne wanda zai ya daga tsuntsun sama ya rike shi tsuntsun ya duk abin da ya ga dama in ya ga dama ya makale fuka-fuki ya kasa lu kamar zai faɗi sai kuma ya bude sai ya tashi Allah ya haka ne don kawazantu kasan shi tsuntsun ba shi ya mai da kansa haka ba Allah ne ya halice shi ya mai da shi haka sai Allah ya ce
amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur duk yadda kake da ƙarfi na tarin makamai ko tarin sojoji ba za su ma amfani ba sai Allah ya so faleja unadiya sandau zabaniya amman hadha allazi huwa jundul lakum yasrukum min dunir rahman kuna da wasu rindina wasu sojoji da za su kare ku kuma bayan Allah a satin nan mai wucewa hadisa ta faru tsakanin Iran da America muna yi wa iran addu'a da fatan samun nasara nan gaba amma muna goyon bayan iran ne don ana zalintar ta ba don tana kara addini ba don wanda ya ce iran tana fada don addini ne ya yi kuskure duk wanda ya ce tana fada don kare isra'ila na falasɗin ne ya yi kuskure tana faɗa ne don siyasar duniya gafiya tsire da na bakinki amma tun da zalunta ta ake yi allah kuma ya haramta zalunci sannan sun amsa sunan musulmai to muna tausaya musu kuma muna musu addu'a ɗaya kenan iran ta aika da manya-manyan makamai zuwa ga duk wata sansani na amerika da yake yankin larabawa wannan ya fasa kan mutane to yanzu idan aka bar faɗa haka kuna ganin waye nasara bayanan ce ce nasara ba amerika ce me yasa manya-manyan iran daga ciki hadda shugaban ƙasar iran na addini hamna'i da wasu manya-manyan sojoji amerika ta kashe su ta kashe su yanzu kafin iran ta murmure daga wannan abin da aka yi manya-manyan kasanta sai ta samu lokaci kuma yanzu wannan asarar da iran ta yi karkenta da kudin iran kuma za a gyara wannan guraren ko kuwa daba da kudin iran za a gyara wannan guraren don me iran tana harkar kasuwanci tana kai kayan ta kasashen turai ana saya ita ma kuma tana siyowa ai an gama aikin gama ya gama idan ka ce an kashe sojoji ai wannan su a kashe amma mu Allah da ya gaya mana in za mu yi fada da kafare faqatulu awliya al-kufr ko ku a yi masa kufur ka afuwan a yi masa kufur ku kashe jagororin kafara ku jagororin za ku kashe shi ne kunci nasara yau da ita ma iran sai ta samu wata fasaha ta yi amfani da wata dama inda donald yake lokacin da yake mitin da manya-manyansa tafar musu da makami tare gargaza su lokacin da Benjamin Netanyahu yake mitin da mag- da makusantansa Iran ta yi manona mata ragargaza su kat ma taɓa ko'ina ta ce nasara amma ba za ka zo kashe min shugabana ba kuma ni in rinka faɗa iyaka inda nake ai duk fararen ya tsaya ne a tsibirin larabawa haka ne sai isra'ila don tana kusa da wannan gurin to muna yi wa iran addu'a allah ya taimake ta a wannan faɗa don zalintar ta ake yi amma ba muna goyon bayanta akan a'a tana fada don kare addini ba ne ƙasashe nawa ne na musulmai yadda aka fi ƙarfinsu aka danne su ba ma kajin numfashinsu yanzu Allah sawaka Allah ya ce na ne? inal kafirun illa fi gurure kafirai ba sa kan komai sai rudu duniya ce take rudansu ta wani mai waka ya ce farin wata na rudin mujiya har gari yakan waye kiwo za ta yi hasken farin wata da daddare sai ya sa tana fito tana kiwo ba ta san ita ma da mai kiwonta ba sai tana tsammanin rana ne har kuma mai faruwa ta faru Allah sai ya ce أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور amman hadha allazi yarzuquku ko akwai wani mai azurta ku in amsaka rizqa in Allah ya rike abincin nasa ruwan sama ya rike kasar ta bushe akwai wani wanda zai zo muku da ruwan sama akwai wani wanda zai sa kasar ta rayu ta fitar da irin da kuka shuka babu ballar jufi wa tuwin wani fur ba haka bane kawai sun yi zurfi ne a cikin jiji da kai sun yi nisa wanda ya yi nisa baya jin kira ji mai makandamiya laka misali Allah yake ta mana iri-iri don ka yadda ka gane cewar Allah shi ne mai komai Allah shi ne mai kowa idan ya ga dama ya ce to ranar nan ba za a yi duhu ba Bala ba za a yi duhun ba sai ku a zauna haka ka bar wa Allah aikinsa sannan ka sauke masa haƙƙinsa Allah na da haƙƙi akan mutum mutum ma na da haƙƙi akan Allah to kowa ya sauke haƙƙin kowa annabi yana goyi da ma'azu bin jabal sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'azu ka san haƙƙin Allah akan bayi da kuma haƙƙin bayi akan Allah ma'azu ya ce Allah da manzo ne kawai suka fi sani sai ya ce to ma'azu haƙƙin Allah akan bayi su bayan su bauta masa kar haɗa shi da komai wannan haƙƙin Allah ne akan ka kar ka haɗa Allah da komai a wajen bauta to me ya bauta al'ibadatu ismun jami'un likulli ma haibuhu Allah wa yarba min al'amali wal aqwali adh-dhahira wal batina yace ita ibada suna ne da ya haɗe duk wani abu da ake ce masa bauta so sunansa bauta baya kuwa sai Allah misali addu'a Allah kamun kaza Allah kamun kaza annabi ce addu'a mukhul ibada addu'a ita ce bargon ibada to sai ka dauki wani addu'a sai ka je ka kai ma wani Allah kace yi ma kaga baka nemi zaman lafiya ba dan baka sauki haƙin Allah ba don wanda ake roƙo ya bayar shi ne Allah idan ka je gurin wani kan roƙa to ɓangare biyu ne ƙila wanda kake roƙonsa ɗin baya jinka tunda baya jinka ko ba zai amfana ba komai ba ƙila gunki ne ko kuma wanda ya mutu wanda ya mutu ba zai ji ka ba duk kiran da za ka yi masa dutse ba zai ji ka ba duk kiran da za ka yi masa mala'ika ba zai ji ka ba ko kuma ka roƙi wanda ba zai amfana maka komai ba ila shehinka ne yana ji yana gani in ka kira shi zai amsa amma shi kansa bai kare damuwar gabansa ba domin wani lokaci ma kai za ka je ka yi wuce fa ne ka ba shi haka ne to ya za kuma shi ya biya maka bukatar ka tun shi tasa bukatar ba ta game biya ba a ga an yi shiri ta annabi ya ce haƙƙin bawa kuma kan Allah Allah kar ya azabtar da duk wanda ba da shi da komai ba wannan haƙƙin bawa ne kuma akan Allah idan baka hada Allah da komai ba cikin ibadarka to shi kuma Allah ya alƙawarin ba zai maka azaba ba ta wani garabasa ce mai girma ma'ad ya ce ya rasulullahi wannan garabasar ba na mutane albishir ba a kar ka gaya musu dan idan ka gaya musu sai su dogara da wannan din sauran ayyukan addinin ba za su yi ba sai da ya zo ƙarshen rayuwarsa ma'az bin jabal lokacin imani ya shiga zukatan mutane yake faɗan wannan labari da annabi ba shi sallallahu alaihi wasallama don haka in allah ya riƙe arzikinsa ba mai baka in allah ya baka kuma ba mai riƙe maka imaninka ba zai cika ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallama har sai ka yadda ka zan cewar duk abin da ya kubuce maka baka samu ba daman ba naka bane sai ka yadda duk abin da ka samu dama naka ne idan kana zaune wani zuba ya baka kuɗi ga wannan Allah ya rubuta naka ne kuma wallahi dole sai ya baka ko yana so ko baya so sai ya baka Allah ya ce
أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ya kuwa mutane ga wani misali wanda yake tafiya mukibban ala waje a kife a kan fuskarsa ahada shi ya fi tafiya daidai an manyan shi sauyiyan ko wanda yake tafiya a daidaice ala siratul mustaqim akan hanya madaidaiciya da wanda yake tafiya da fuskarsa da wanda yake tafiya da sawunsa wane ne ya fi tafiya daidai Allah yana tambayar ku ne ku bai amsa wanda yake tafiya a kafarsa shi ya fi tafiya daidai da haka wanda yake tafiya akan addinin Allah yake tsare dokokin Allah shine akan daidai wanda yake tafiya akan kafirci to akan fuskar shi yake tafiya ba daidai yake tafiya ba Allah ya ce
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون qul huwa allazi ansha'akum kace Allah shine fa ya kirkire ku da ba ku nan Allah shi ya kage ku waja'ala lakum as-sam'a wal- wal absara wal af'ida ya sanya muku ji da gani ya sanya muku zuciya ka ga yadda Allah ya kawata halittar mutum mana yadda ya shirya shi ka san gwani ne ya shirya mutum gwani ne wanda ya aiki shi ya shirya mutum ka je likita ya rinka baka labarin kayan cikin da kayan wato hanji da kayan ciki a cikin mutum ya rinka labarin yana baka labarin ayyukan da kowane yake ba yake da shi Allah gwani ne yanzu da za a ce ka ga mutum da shafafiyar ba hanci ba lebe sama da ƙasa ba kunne zai kyan gani Allah ba zai kyan gani ba amma ya sa ma ido ya sa ma kunne ya sanya ma hanci ya sanya kai idon ma har da gira mai tare da ti amfanin giran kenan tana tare ma da ti Allah gwani hikima Allah ya ce ƙalilan ma tashkurun amma duk da haka ‘yan kaɗan ne suke da godiya wato ka tuna Allah ya ma ni'ima sai ka gode wa Allah bisa ni'imar da yi ma wani irin godiya za ka yi ma Allah ka bi umarninsa ka gode wa Allah sai ya ce قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون na'am ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين qul huwa allazi zara'akum kace fa Allah ne shi ya noma ku shi ya halice ku fil ardi a cikin ƙasa wa ilaihi tusharun kuma gare shi za a tattara ku wa yaquluna kuma sai su rinka cewa mata hadal wa'adu wannan alkawarin yaushe za a yi shi alkawarin tashin alkiyamar yaushe za a yi a in kuntum sadiqina in kun kasance kuna da gaskiya sai Allah ya ce
قل هو قل إنما- ويقول قل إنما قل العلم.
إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون lokacin da manzo yake musu wa'azi yake tunatar da su akwai alkiyama akwai tashin kiyama sai suke cewa yaushe ne za a yi tashin alkiyama qul ya muhammad ga ya musu innamal ilmu indallahi ilimin sanin alkiyamar yana gurin Allah annabi na zaune sallallahu alaihi wasallama a cikin sahabbansa sai ga wani mutum ya zo gaban annabi ya zauna yana tambayansa annabi yana ba shi amsa har aka zo lokacin yaushe ne tashin alkiyama mai annabi ce masa wanda aka tambaya bai fi mai tambayar sani ba daga ilimin tashin alkiyama yana gurin Allah amma akwai alamominsu alamomin tashin alkiyama sun kusan cika eh alkiyama ta kusan tashi ya Allah muna roƙonka kar ka sa mu ga ƙarshen duniya akwai matsala eh akwai matsala mai girma ga wanda ya zo ƙarshen duniya duk wasu alamomi ƙanana ƙanana sun gabata manyan ma sun fara zuwa wa inna ma ana nazirun mubin manzan Allah ke cewa to ni fa mai gargadi ne kawai a bayyane in gaya muku falan mara auhu zulfatan to lokacin da suka ga alkiyamar ta kusa si atujuhul ladina kafaru to fa sai fuskokin kafirai suka baci suka yi- suka suka, suka munana hankali ya tashi da suna ganin kamar ba zai auku ba yanzu kuma ya auku ai da garin da kawai mutum alkiyama ka ta tashi ai wakila hadha allazi kuntum bihi tad'un sai a gaya musu ai wannan din wannan alamin kiyamar ko alkiyamar shine kuke cewa yaushe za ta zo kuke kiran to gashi ta zo wani mutum ya zo gaban manzo Allah ya rasulullahi wani alkiyama yaushe ne tashin kiyama yace wani shiri kai mata to mu shirya tana nan yanzu tana nan an jima tana nan shekaru ɗan adam bai da sake ɗan adam bai da sake in ya zauna sake za a mai sake da ba ruwa mun san sake da ba ruwa ko ai ana sakiya ne in ƙulji ya tara ruwa ko sai a sa ƙarfe a wuta daga an huda sai ruwan ya fito mutum ma ba zai ji zafi ba amma sai zo an samu fata ba ciwo ba komai aka sa ƙarfe a wuta aka ɗaɗala masa a fatar ya ke ji to wanda ya sake kenan za a mai sake da ban ruwa sai Allah ya ce قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم na'am
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين na'am قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya hallaka ni da waɗanda suke tare da ni aw rahimana ko ya mana rahama fa mai mujil kafirin min azabin alim to wane ne zai kubutar da kafirai daga azaba mai radadi babu qul huwa rahman kace Allah shine mai rahama amanna bihi na yi imani da shi mun yi imani da shi wa alayhi tawakkalna kuma gare shi muka dogara fasata'lamuna man huwa fi dalalun mubin kuma da sannu za ku san da mu da ku su wane ne ke cikin bata a bayyane qul ara'aytum ga ya musu ya muhammad ku ba da labari mana in asbaha ma'ukum ghauran idan aka waye gari ruwanku ya daskare faman ya'tikum bima'in ma'inin wane ne zai zo muku da ruwa da idan dinan ruwa suna bubuwa daga ƙasa babu shi mun gama wannan sura ta mulk kurakurar da muka yi a ciki na karatu ko fasara ko bayani Allah ka yafe mana shi wanda kuma muka faɗa daidai ba ilimin mu bane taimakon Allah ne Allah ka ba mu ladansa kuma ka ba mu ikon aiki da shi insha Allah za mu shiga sabuwar sura suratul qalami ita ma wannan sura ta qalami an saukar da ita ne a makka kuma dalilin saukarta shine domin ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga tuhumar da mushrikai suke yi masa cewar shi mahaukaci ne wannan sura ta sauka domin Allah ya wanke manzan Allah ta tabbata manzan Allah ba mahaukaci ba ne tana da ayoyi a hamsin da biyu simula
bismillahirrahmanirrahim nun wal qalami wa ma yasturun ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون نعم nun Allah ya fara da wani harafi wanda malamai suka yi ta cece ka ce akan me ake nufi da wannan harafin waɗansu ce nun kifi ne sunan kifi ne wani katon kifi ne wanda duniya take kan doron bayansa wasu ka ci a wannan nunin harfi ne kamar yadda yake buɗe sauran surori da wasu harfa wasu a wannan nunin tawada ce tun da akwai ambatan alƙalami to ya kamata ya samu tawada wasu ta nunin na rantsuwa ce allah ya rantsi wani ka ta nunin sunan sura ce ana ce mata nun ita surar wal qalami Allah ce na yi rantsuwa da alƙalami mai alƙalami abin rubutu ka ce mar biro wa matsurin da abin da alƙalamin yake rubutawa ɗan abbas Allah ya ƙara masa yarda ya ce farkon halittar da Allah ya a duniya shine alƙalami bayan ya halitta alƙalami sai ya ce masa ka yi rubutu ya ce ya ubangiji mai zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da na ƙaddara shi har tashin alƙiyama ma an tabi ni'imata rabbika bi majnun kai muhammad sallallahu alaihi wasallama game da ni'imomin da ubangijin ka yi maka ba mahaukaci kake ba ɗani kamar kowa amma allah ya zaɓe ka a cikin mutanen sai ka musu fintin kau ka fi su ta kowane ɓangare babu wani mutum a duniya tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen duniya da yake daidai da annaba a wajen daraja babu shi hatta annabawan da suka gabata darajarsu ba ɗaya take da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda Allah ya fi so a duk halittun da Allah ya yi Allah ya ce game da ni'imar Ubangijin ka ya Muhammad kai ba mahaukaci ba ne wa inna laka la'ajaran ghayr mamnun kuma kana da lada wannan ladan ba a lissafinsa ya fi gaban a lissafa ko kuma ghayr mamnun wannan ladan ba za a rage shi ba domin duwanne shirya a duniya ta hanyar manzo Allah ya shiryu ai annabi ya ce mutum daya ya shiryu ta dalilinka ya fi a baka garken jajayen raƙuma mutum da ya fa nawa ne garke ne kam adadin nawa ne garke yawwa ya fi a baka kenan raƙuma guda ɗari yanzu aka ce ga raƙuma guda ɗari an baka nawa za ka sayar kuɗin da yawa to sai ka duba manzo Allah duk duniya yanzu in aka ce ka kirga yawan musulman duniya tun daga zamaninsa har zuwa ƙarshen duniya musulmai nawa ne ai kaga ladansa ba zai girgu ba don kowane mutum manzan Allah yana da ladansa sallallahu alaihi wasallama daka ya muhammad kana da wani lada wanda ya fi gaban alissafa sallah ce wa innaka la'ala khuluqin 'azim فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإنك لعلى خلق عظيم كما كي kana kan wata ɗabi'a mai girma ko kuma a'a kai kana kan wani addini mai girma hulukin addini me yasa wani sahabi yana tambayar na na aisha Allah ya ƙara mata yadda akan ɗabi'un annabi me ta ce hulƙuhu alƙur'an ɗabi'unsa alƙur'ani ne da ya muhammad lalle kana kan wata ɗabi'a ta addini mai girma fasatu busiru wai busuruna da sannu za ka gani su ma da sannu za su gani me za su gani bi ayi kumul maftun a cikin kuwa ya mahaukaci shi su ne ko kai ina rabbaka lalle ubangijinka ya muhammad huwa a'lamu biman dalla an sabilihi shine wanda yafi sanin wanda ya bace bar hanyarsa wa huwa a'lamu bil mutadina kuma shine yafi sanin wanda yake kan daidai kai baka sani ba kai dai kai amfani da zahiri amma batini na Allah ne wasu mutane guda biyu musulmai amma daya mujahidi ne yana da ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah amma ɗaya mai wasa ne baya cika dokokin Allah yana da wargi to wancan mujahidin yana masa nasiha wala ka tsoron Allah ka daina abin da kake yi ka daina abin da kake yi wata ran sai yace to kai an ce ka daina kaki an ce ka daina kaki to Allah ma ai ba zai yafe maka ba Allah ta me ke tsakanin bawa da ubangijinsa wa zai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa wa zai shiga to kai na bata ayyuka na shi ko na yafe masa duk abin da Allah yake yi yana yinsa ne kan tsari tunda babu wanda ya kashi iya tsari da haka Allah shi ya san me yi daidai Allah shi ya san wanda baya yi daidai don haka in za ka yi ibada to ka roƙi Allah ya karɓa don ba ibada ce matsala ba karɓa ce matsala sai ka yi ta wahala ka yi ta wahala ka yi ta wahala Allah bai karɓa ba saboda ƙila ba ka cika wani sharaɗin karɓar ibadar ba wani kuma yana yasa Allah ya karɓa ƙila ya cika sharuɗa na karɓar ibada da haka kenan in za ka yi ibada akwai wani sharaɗi da sai ka bi kafin ibada ta karɓu shi yasa ba a bauta Allah da jahilci idan kana son ka yi bauta bautar ta ma amfani ta karba a gurin Allah to dole sai ka san bautar dole ah, saboda Allah ka je ka yi karatu na abin da ya shafi kai malamin makaranta ne kawai sa zaɗuwa ka kamfal waya a ce ka gyara waya an kai ka injiniyarin zai yi daidai a wallah wuta shukin za ta yi maka don baka zai yana ke fuskantar ta ba inna rabbaka wa alam bi man balla an sabilihi lalle ubangijinka shine mafi sani ga wanda ya bace daga hanyar sa wa huwa alam bil muhtadina kuma shine mafi sani ga wanda yake kan daidai Allah ya ce فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم fala tuti mukaddibina kar ka yadda ka yi da'a ka yi biyayya da makaryata masu kirkira wa Allah ƙarya Allah bai ce ba su ce ya ce Allah ya ce kar a yi su kuma sai a yi waddu law tudhinu fayudhinun sun so a ce kaɗan karkato su ma sai su karkato ya zo hada a hanya ai babu wani sulhu tsakanin musulmi da kafiri a ce ka bar wani abu na ɓangaren addininka shi ma ya bar wani abu na ɓangaren addininsa kuma sai a zo a zauna lafiya zai yiwu ba zai yiwu ba kai addininka aka ce ka yi ɗari bisa ɗari gwargwadon iyawarka shi ma je ya yi nasa zaman lafiya musulunci shi ya fi kowanne addini son zaman lafiya amma wallahi addini baya ɗaukar kaskanci da addini ya kaskanta gara a ce mu kuma ba ma doron ƙasar da addini ya kaskanta gara mu kuma ce ba ma doron ƙasar shi ne zaman lafiya amma in dai muna doron ƙasar addini kuma ya ƙasƙanta to zai jawo fushin Allah in kuma ya jawo fushin Allah ce sai ka gwammaci ka mutu da ka rayu an bince ni kuwa gara ka mutu Allah ya yi murna da mutuwarka maimakon ka tsaya cikin wata jarrabawa wadda za ka ce gara ma ka mutum ba mutunci to mu addinin mu shine a sama sai mu tare mu tuttiga shi mu dora shi sama shi ma sai ya jawo mu sai ya dora mu sama amma in ka ce addinin zaka taka ka hau sama ka jawo kanka rigima Allah ce wala tudi kullu hallafin mahinun kada ka yadda ka biyayya da duk wani mai yawan rantsuwa makaryaci hammazin mai zunde masha'in binamim mai tafiya da annamimanci zunde mai yi zunde kana son ka nuna aibin wani wa abokin zamanka sai ka shure shi da kafa ko ka taba shi da hannu sai kuma ka nuna shi da baki ga can wancan mai zuwa nan ga can mai jan riga can shi bai samun da ake ba mai tafiya da annamimanci shine mai hada mutane wane ya ce ma kaza wane ya ce ma kaza ai wane ya zage ka ai wane baya san ka mai tafiya da annamimanci kenan masu hikaya suke cewa akwai wani ubangida shi da bawansa to shi bawan ya kwarance wajen annamimanci ya dame shi sai ya dauke shi kai shi kasuwa zai sayar gashi kakkarfa kuma bai da tuya wajen aiki wani mai kuɗi ya zo ya gan shi ya ce yana so kana so eh to amma ba da mimi ne za ka iya rici a zai iya rici ba komai ya saye shi ya kai shi gida yana masa hidima ba ƙuya ba komai ya shiga zuciyar mai gida shiga zuciyar uwar gida to amma shi ɗan kasuwa ne mai fatauci idan ya bar gida yana kwanaki bai dawo ba to da nan ya fita harkar kasuwancinsa fataucinsa sai ba ya samu hajiya hajiya ce na wallahi wata magana da so na gaya miki amma ban san ya zaka fuskance ni ba me ya faru ta ji labarin alhaji yana son ya yi aure ni ku zan ganin kamar me kika rage masa amma ban sani ba alhajin zai yi aure ta zai yi aure ya hankalta ya tashi a'a ba ka san kishiyar ci a me zan yi da kishiya kai kuwa ta wani mai sauki ne ni na san yadda za a yi yadda ba za a mai kishiya ba yanzu jiran da alhaji ya dawo ki je ki yanko min gashin gemunsa zan hada miki abu ce to shi kenan ana nan kwatsam mai gida ya dawo bawa ya je taro mai gida suna hanya suna tafiya ce to mai gida na dai ka rike ni cikin mutunci da amana kuma ba zai yiwu ba in ga za a ci amanar ka ne kuma ne shiru in ne haka ban yi adalci ba me ya faru to abin da yana da nauyi ka san munafiki kenan abin da yana da nauyi to amma bayan da iya haka zan gaya ma Haji hajiya tana tattaunawa da ƙawayenta za ta kashe ka za ta kashe ne amma da karka yadda da ni in za ka kwanta da ɗaki ka kwanta cikin shiri in ta zo to in kowa ta zo ba dai to kar da yake yi da magana ta amma dai amma da Allah wannan magana sirri ce ba kar kowa ya ji ya dawo uwar gida ta tare shi aka da muna da komai dare yayi ya je ɗakinsa ya kwanta da zai kwanta sai tafi da wuka sai ya sa wukar ƙarƙashin fulo sai ya kasa yin bacci uwar gida ta shigo ɗaki ta ji ya fara numfashi kamar mai bacci ita mata ɗauko wuka ta zuwa sai ta fara shafa ƙirjinsa ga kuma wuka tana ƙyalli dala ba zai tabbatar ba kawai yana sa hannu a karkashin fulo yana zaro ta saukar kuna sai burma mata sai ta faɗi magashiya sai bawanin sai ruga gidan iyayenta kuna nan kuna ta bacci ga mai gida tan ya kashe muku ya ne ba san dalili ba a iyayen mata su ma suka yi waɗauke da makamai suka suka sami shi ma mai gida suka gama da shi sai ya ruga ya je gidan yan uwansa ga yan uwan matar mai gida sun sun kashe shi ba mu san fa dalili ba su ma suka shiyo shi gidan sai yaki sai bada kabile tsakanin wannan bangare da wannan bangare sai ta tarka ko ya gudu fadan bai kare ba sai wani cikin hikima sai ya je can gabar da gari sai cillo wuta wuta ta nufo gari to shine aka hakura da fada aka je kashe wuta to daga ba ko ake yin binkici ai ga abin da ya faru yar annabi bi ke da Allah wadar da annabi bi duk yadda kuke daɗin zama sai ya ɓata muku ya shiga tsakanin mata da miji ya shiga tsakanin aboki da aboki ya shiga tsakanin uba da ɗansa ya shiga tsakanin yayu da ƙanne ba inda ba ya shiga annabi Allah ka raba mu da annabi sai Allah ya ce مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم مناع للخير مهن الهيري baya so ya ji an yi alheri in za a yi ransa ɓace za a yi gaya ba kullunsa bane fa ba kullun kumansa bane amma in yi za a yi sai ya bakin ciki ya kama shi sai ya hala wani zai samu abokinsa da labarin shawara mana ina da wani abokina muna son juna da shi ina son na saya mai gida mai kaga ci a irin wani rabu da su da Allah ka je ka bayi dubu goma kawai saya mai gida goma wani zai taso ka rabu da shi da Allah ka bashi dubu goma kawai ya ishe ce dubu goma ka amana da shawarar taka ya sa na jiyo dauko irga dubu goma gashi dama kai zan saya wa gidan sai dubu goma ta wadatar shi kenan ga ta nan kuma sai ya tsaya ya sako manna alkhairi mai hana alkhairi mu'tajin dan ta'adda mai ƙetare gona da iri asimin mai yawan aikin saƙo mutillin mai ƙatan ciki ba da zalika zanim bayan haka kuma ɗan zina wasu ka ce a zanim abin da ake nufi da zanim mummunar ɗabi'a wasu ka ce a abin da ake nufi da zanim munafinci na ba ta gane lokaci ya yi insha Allah za mu takaita a nan sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum rahmatullah na'am to daga cikin alamomin manya-manyan tashin alkiyama to wai na tambaya ne akan mun yi magana alamomin tashin kiyama manya-manya amma ba mu bayanin su ɗaya bayan ɗaya ba zan faɗi wasu daga ciki daga ciki akwai hudowar rana daga yamma ta koma gabar ai yanzu da gaba take hudowar ta yamma akwai lokacin kuma za ta juya daga yamma za ta fito ta yi gabar akwai bayyanar naƙata salihu taguwa ce wadda ƙuddawar ya kashe a lokacin annabi salihu to taguwa da aka kashe tana da ciki yar ta fito dutse ya buɗe ta shiga to ƙarshen duniya za ta zo daga ciki akwai toshe ƙofar tuba wanda in kai mummunan aiki ba zunubi in kai kyakkyawan aiki babu lada daga ciki akwai bayyanar annabi isa duk alama ne manya-manya na tashin duniya allah yi mana tsari na'am kwanaki mun yi magana har nake ba da shawara ku fahimci wani abu ko malami ko mawane ne idan ya faɗi wata fahimtarsa abin da babu nassi a kai to fahimta ce an fahimta? in ba nassi a kai to fahimta ce bai zama dole akan wani sai ya bi ta ba kuma zai iya kuskure akan fahimtar tasa ba wani mutumin da baya kuskure a fahimtarsa mun ba da shawara saboda yanayin siyasar Najeriya yadda gwamnatin Najeriya take so ta kashe jam'iyyun adawa sai dai jam'iyyar ita kadai sannan idan aka zo takara ba zai yi takara da kowa ba warke mun an ce amici zai fito takara amma ba gaye ne ba zai takara da kowa ba shi kadai ne ko kana so ko ba ka so shi da ɗan takara sannan ga jami'in adawa an kashe su ba mai numfashi adc masu nasu su soke rijistarta pdp sun cika ta da rikici to sai muka ce in haka ne me zai hana mu ɗunguma mu je mu yanki katin jam'iyya na apc hakan zai samu rige zafi tun da an ci in za a fi ɗan takara mai katin jam'iyya ne zai je ya zaɓi to sai yi amfani da wannan damar ƙila kai ba ɗan apc ba ne amma kana da makamin apc a hannunka za ka ba da gudunmawa wajen zaɓen mutumin kirki a da shi takara to sai wani ba da shawara ya ce shi kuma ganinsa yana ganin ta yiwu saboda ɗan najeriya mai kwaɗayi ne sai a ce to duk wanda yake da katin jam'iyya za a yi masa wani ihsani dalilin wannan katin nasa to shi kuma yadda zai yi to garin wannan ihsanin shi kenan kuma dole sai ya bi ra'ayin da ake so ya bi an fahimci shawarar nasa kenan shi yana nuna a je a yanki katin ma yana ganin nan ma batsa ce to me mafita mu yi kokari mu kiyaye dokokin Allah mu ba wa Allah zabi idan mun kiyaye dokokin Allah Allah ba zai bar mu a cikin wahala ba Allah yana kishi mu kuma yana son mu da haka baya son mai takura mana shi yasa manzala ya addu'a duk wanda ya nemi mulki dan ya takura wa al'umma ne ubangiji Allah karka ba shi da haka wannan addu'ar mu yawaita ta a duk inda ake yin addu'a mu yi duk wanda ya nemi mulki ko zai nemi mulki dan biyan bukatar kansa to ubangiji Allah karka ba shi kowaye ko dan uwana ne ko dan uwanka ne kowaye naka in dai yana so ne mulki da kudin dan kansa shi kadai to ubangiji Allah ka dakile shi ka toshe masa basira na shawara cewar ya kamata in za a yi zaɓe a zaɓi mutumin da yake da masu gaya mai gaskiya wato yana da wasu dattawa da za su gaya masa gaskiya in na ce dattawan ba ina nufin iri na irin dan masani ba ai mu shawara kawai za mu ba shi amma idan iyayensa ne fa umarni za su ba shi to a ce wanda za a zaɓa ɗin yanzu yana wasu dattawa masu sa shi a zaure su jamar kunne kuma kunnen ya jawo ba mai taurin kunne ba in aka yi haka yanzu wancan yana da mashawarta bayan mashawarta yana da dattawa masu ja masa kunne to za a samu saukin abu gaskiya ne to yanzu yaya za mu gane irin wannan siyasa irin ta da ita ce da wannan tsarin don da kana zaune za a ce fito ka zo kai mana takara haka ne ko to yanzu kuma kila shi wancan din bai da kuɗi da zai takarar kuma mu ba za mu tara masa ba an gane da haka yin dole wanda ya fito ce zai kawo kuma galiba suka fito din ba su da wannan kwalitin iyayen sun mutu kuma kila ma ba a gare ki da zama ba kuma bihamdika la shahadu allah ilaha illa anta da sikrar tubi lika alhamdulillah rabbil alamin